ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الله جل وعلا قد أكرم أمة الإسلام بنعمتين عظيمتين لا يمكن أن تستقل إحداهما دون الأخرى ألا وهما نعمتا الدين والعقل نعمة الدين الصحيح ونعمة العقل الصريح فلا دين بلا عقل إذ لا تكليف حينئذ ولا عقل بلا دين إذ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والدين الصحيح قد أكمله الله تعالى بخاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه فلا نسخ بعد وفاته ولا تبديل ويبقى الدين على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وإن مما يؤخذ على كثير من الناس في عصرهم الحاضر عدم الالتزام بالمنهج الصحيح فيما يتعلق بأمور الغيب إذ آمن بعض الناس بالخرافة ورضي آخرون بالكهانة فباتوا صادرين على باطلهم لاهين بالسجع والتخمين يقذفون بالغيب في كل حين ناسين أن الغيبيات لا مصدر لها إلا الكتاب والسنة أما أخبار الناس فليست مصدر علم غيب بل إنها محور أساطير وأوهام وخليط الكلام يأتي به مسترق السمع من السماء والإسلام دين يزيل الخرافة من الفكر والرذيلة من القلب والشرود من المسيرة فالإيمان بالغيب ليس إيمانا بالوهم ولا إيذانا بالفوضى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى da salati marar iyaka ga ma'aiki manzan Allah Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama fiyayyen halitta bayan haka ina jan hankalinmu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka tare da kiyaye dokokinsa sannan mu sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama wannan al'umma ta musulmi da ni'imomi manya-manya guda biyu ɗayar ba za ta tsaya ba sai da ɗayar waɗannan ni'imomi sunu ni'imar addini ingantacce da kuma hankali rayayye kuma mai ƙaƙƙe mai tunani a kan saiti babu addini in ba hankali domin ko in babu hankali babu taklifi ana ɗora mutum doka ne saboda yana da hankali daga mutum ya rasa hankali to shi kenan babu wata doka a kansa hakanan kuma babu hankali shi kadai in babu addini in aka ce hankali to dole ya zama addini ya daure shi ya zama shi ne zai sa masa ka'ida mutum ba zai tunani da kansa me ya dace gare shi ko a addini ko a rayuwa sai abin da Allah maɗaukaki ya ɗora masa domin kuwa idanu da kake gani ba shi ke makancewa ba kamar da Allah maɗaukaki ya ambata innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur gululun ido wannan da kake gani wanda ke fuskar mutum ko mutum ya makance ana ce masa makaho Allah madaukaki ya ce makanci ko makanta ta hakika ita ce makanta ta basira ta zuci in aka ce baka da addini baka da fahimta baka da miƙewa kyakkyawa a tunani to hakika kai ne makaho duk yadda idan ka babu gilashi addini gyararre miƙaƙƙe kuma ingantacce Allah madaukaki ya riga ya kammala shi da zuwan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikamakin annabawa kuma shine shugaban manzanni babu wani abu da za a shafe shi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya mutu Allah ya karbi ransa yana nan a addini to haka addini zai wanzu har kiyama ta tashi har lokacin da Allah madaukaki zai gaje ƙasa da duk abin da ke kanta to lallai daga cikin abin da mutane Allah ya jarrabe su a zamanin nan namu da muke ciki shine mafi yawan mutane sun ki su lazimci su rungumi su ƙudurci addini mai kyau musamman dangane da abin da ya shafi sanin gaibi sun ki wadatuwa da abin da Allah ya faɗa a alƙur'ani sun ƙi wadatuwa da maganar wahayin da Allah yawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dangane da labarai na abin da ya auku a baya wanda mu gani ba da wanda muke raye da shi yanzu rayuwar mala'iku rayuwar aljanu da duk abin da Allah ya ɓoye mana da kuma abin da zai zo nan gaba mutane suna ƙoƙarin sai sun yi abin da za su yi su jawo kansu sani dangane da ilimin gaibi shi yasa harkar bokanci da duba da zane don bincike-bincike da kwakwale-kwakwalen sanin gaibi musamman dangane da rayuwar mutane ya yawaita saboda kwaɗayin duniya da ƙoƙarin ta tabbata da a tabbata a cikinta da kuma a samu abin duniya da za a sheke aya a more ko ta ɓangaren mulki ko ta ɓangaren kuɗi da dukkan abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa mutane suka manta cewa Allah ya riga ya tsara rayuwar kowa an rubuta wane ne zai zama kaza an tabbatar wane ne zai mallaki kaza duk kulumbotan mutum ba yadda za a yi kusanto da abu mai nisa ko ya nesanta abin da yake kusa ko ya kawar da abin da yake tabbatacce ko kuma ya tabbatar da abin da Allah ya kore shi imani ingantacce shine mutum ya yadda da cewa sarautar nan da ikon nan da mulkin nan na sammai da ƙasa da gudanar da su to a hannun mahalicci yake ba a hannun wanda bai halitta ba don haka mutane wajibi a faɗakar da su abinda suka runguma na yawan bibiyar bokaye da 'yan duba da kuma makalkalewa halittun Allah domin a san menene zai faru ko zamuna ko kuma su halittun misali dangana alheri ko sharri ga wata shekara ko dangana alheri ko sharri ga wani wata ko dangana alheri ko sharri ga wata rana ta musamman wannan duka ba cikin karantarwar addinin musulunci ba za a ce duk wanda aka haife shi a shekara ta kaza to akwai alheri a rayuwarsa zai yi kuɗi zai yi mulki zai gaji kaza da kaza wannan duka hanya ce ta ɓatattu waɗanda aljanu suke bi su ɓatar da mutane su nesanta su daga hanyar Allah ko a ce wanda aka haife shi a watan kaza kamar da ake bi a majallu ana rubuta irin waɗannan abubuwa wanda aka haife shi a watan oktoba wanda aka haife shi a watan nuwamba wanda aka haife a kaza da kaza da kaza ko watan da rana take wuri kaza ko wata yake kaza ko kuma matakai ko masaukai na taurari a rika hada rayuwar mutane da wannan wannan yana daga cikin addinin da masu bautar gumaka suka dogara da shi da kuma masu bautar halittun nan na sama lalle musulunci ya zo don ya ɓata waɗannan abubuwa don kuma a tabbatar da mutane akan miƙaƙƙen tauhidi a miƙa wa Allah rububiyarsa a tabbatar da shi ne mai iko akan komai babu zuwan kuɗi babu zuwan mulki babu zuwan influence babu zuwan komai in ba daga Allah ba babu abin da ka isa ka zama sai Allah ya rubuta duk ƙoƙarinka duk abin da za a yi da 'yan duba da 'yan da bokaye ba abin da za su yi illa su ci kudinka sannan kuma su taimaka wajen nesanta ka da addinin Allah su batar da kai domin Allah bai yadda da wannan abun ba wannan baya nufin waɗannan abubuwa da ake ba sa ci ana yi suna ci amma kauce hanya ne to kai mumini ana sanar da kai ne don kada ka kauce hanya Allah bai yarda da wannan abu ba ya tsine wa mai aikata irin wannan abu kuma duk wanda yake bin aljanu yana dogaro da su wajen irin waɗannan abubuwa Allah maɗauki ya ba mu labari cewa abin da suke suke aikatawa su aljanun nan kafirci ne kuma kafircin suke ilmantar da mutane Allah ya tsare mu Allah maɗauki ya gaya mana wala yuflihu sahiru haythu ata duk ta inda mai sihiri ya bi to ba zai ci nasara ba cin nasara ba ita ce wannan kuɗin da zai karɓa ba cin nasara ita ce ya zauna a addinin Allah ya mutu akan addinin Allah ya mutu gobe ya je kiyama to ba shi ba wannan in dai mutum sihiri yake yi ko ana yi masa ya yadda da shi ko kuma shi mai aikata sihiri ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba sa koya wa kowa su mala'ikun nan guda biyu waɗanda suka Allah ya jarrabe su da wannan karkata da kuma aljanu masu aiki irin nasu ba sa koya wa kowa wani abu har sai sun ce da shi mu fitina ne kada ka kafirta malamai suka ce ashe kenan wannan aiki yinsa kafirci ne tun daga shi abin da Allah ya faɗa shi yasa har Allah ya ce وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا النبي سليمان bai kafirta ba annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki da iko kuma ya bashi ikon tasarrufi da umarni da hani akan wasu halittu ya umarci tsuntsaye ya umarci aljanu ya umarci iska ta kada nan ta dawo nan wannan Allah ne ya bashi ba ikonsa ba ne kuma ba sihiri ba ne kamar da yahudawa suka ambata har suka nemi cewa mutum ba zai zama malami ba addinin yahudu sai ya iya sihiri duk kuma dogaro da irin wannan to a musulunci ba mu yadda da wannan ba ma'ana addinin musulunci musulunci bai yadda da wannan abun ba domin ko Allah maɗauki ya kira shi kafirci don haka duk abin da ya shafi bokanci da duba da makamantan waɗannan abubuwa Allah maɗauki ya yi musu hukunci da cewa lallai a fita ne daga addini Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana man ata arrafan fa sa'alahu an shay lam yuqbal lahu salatu 40 yawman duk mutumin da ya je gun dan duba ya tambaye shi wani abu to Allah ba zai karbi sallarsa ba ta kwana 40 a wani hadisin wanda ya je gun boka ko ɗan duba ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata to ya kafirce wa abinda Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka idan ka je baka gaskata ba shine zaka yi sallah ta kwana 40 ba a karba ba in ko ka gaskata to ka kafirce wa Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ya bayin Allah a nesanci hulɗa da bokaye ya mata a gidaje masu tsoron kishiya da makamancin wannan a kiyayi wannan hanya babban hatsarin da ke cikinta shine rabuwa da wannan addini duk sallar mutum zai koma kafiri Allah ya tsare mu ko mutum yana sallah in yana hulɗa da aljanu yana bauta masa yana yanka ga aljanu to yana fita daga addinin musulunci Allah ya kira wannan abun kafirci don haka kafirci ne a nesanci hulɗa da bokaye a nesanci hulɗa da bokaye wata rana sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ya fito za shi yaƙi sai wani boka ya zo ya tsaye da shi yake cewa yau ranar kaza da kaza ne in ka fita ba za a ci nasara a wannan yaƙin ba shi ne sayyidina ali radiyallahu ta'ala an yake ce da shi ai kuwa zan fita yace bal nusafir za mu fita siqatan billah wa tawakkulan ala Allah yace za mu fita yakin nan abinda muka yi kuduri inda muka dosa za mu tunkara za mu tafi dan amincewa Allah mu mun amince da komai Allah ne ke yi wa tawakkulan ala Allah kuma mun dogara ga Allah wa takziban laka ya dubi idan bokan yace kuma zamu karyata ka dan mu tabbatar da kai makaryaci ne zamu tafi kuma zamu ci nasara da aljanu da bokaye haka ake musu ba a tsoron su in kana tsoron su shine sharrin su yake cin mutum amma sharrin su ƙarya ne ka rabu da shi baka yadda da shi ba kuma insha Allah ba abin da zai same ka wannan shine abinda shugabanninmu na musulunci suka yi sayyidina aliyu dai bai taba zuwa gun wani boka ba ballantana a ce wani bokan ne da shi shi yasa ya dogara ga Allah a'a Allah ya dogara da shi wanda ya halicci boka ya halicci dan duba kai watsi da waɗannan mutane kullun ka duba rayuwarsu a cikin kazanta da doyi da wari da hamami ba dama su zauna da tsafta saboda aljanu ba sa son kanshi ba sa son wato tsafta sai su umarce su da wannan abu daga kullum abin da za su umarce ka da shi wannan irin abin ne da barin hanya shi yasa in mutum yana son wani abu za su ce ba za ka samu ba har sai ka aikata abin da Allah baya so a umarci uba ya zina da yarsa a umarci ɗa ya zina da uwarsa da ta haife shi sannan zai samu mulki a umarci mutum da luwaɗi da duk abin da yake karkacewa sannan wai in mutum ya haka zai samu kuɗi ko ya samu mulki babu sharri a duniya irin waɗannan mutane da suke karkata karkatar da tunanin mutane da imaninsu su ɓatar da su muna roƙon Allah maɗaukaki ya hana su cin nasara Allah kuma ya dakatar da tasirinsu a cikin al'umma saboda lokaci dole ne mu tsaya a nan ba don magana akan wannan lamari ta ƙare ba amma lalle mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi bokaye ya yaƙi ‘yan duba kuma ya tsoratar da dukkan mutum musulmi da ya yadda da Allah shine Allah Allah shine abun bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne manzo ne da Allah ya aiko to hakika wajibinsa ya nisanci harkar masu sihiri da da ‘yan duba da kuma bokaye babu abinda zai kasa cin nasara a kansa saboda baya hulɗa da bokaye duk nasarar da yake so Allah zai bashi saboda Allah shine mahallicin kowa Allah shine kuma mai gudanar da komai shi ke ba da mulki shi ke ba da kuɗi shi ke ba da duk abin da ɗan adam yake bukata ba ka bukatar ka rika jin tsoron mahassada da tsoron makiya da tsoron 'yan boka da 'yan tsubbu kada ka ji tsoronsu ka tsaya ga Allah duk abin da aka harbo insha Allah ta'ala Allah zai hana shi yi maka tasiri na'am akwai matakai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yawan azkar yawan zikirin Allah babu abin da zai tsare mutum irin wannan kwanciyarka karanta Fatiha ayatul kursi qul aqul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ka tofa ka shafe jikinka gaba daya duk lokacin da za ka yi bacci haka in ka tashi ka yi zikirin safe in yammaci ya yi ka yi zikirin yamma yawaita karatun alkur'ani to waɗannan 'yan duba da bokaye da masu tsafe-tsafe suna harbo kibiyoyinsu ne duk lokacin da ba su samu jiki ya kintsa da waɗannan abubuwa ba shikenan sai ya same shi amma in ka koma ka bi su da ƙazanta to za su rasa maka imani kuma sannan kai hasara duniyarka da lahirarka Allah ya tsare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقانك duk wani mai sihiri duk wani mai duba duk wani boka Allah ka lalata lamarinsa ya Allah ka hana su cutar da al'umma sun haukatar da 'ya'yan mutane sun lalata sun fidda matan mutane daga gidajensu sun sanya mutane mummunar hanya ta saban Allah ya Allah ka hana a saba maka Allah kai maganin waɗannan mutane da suke yaɗa fasadi a bayan ƙasa da ƙarfin ikonka da ƙarfin sunayenka da siffofinka ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tafarki madaidaici Allah ka kintsa mu baki daya Allah ka tsare mu daga sharrin masu sharri Allah ka tsare mu daga sharrin bokaye da matsafa da dukkan kintsa-kintsan su Allah ka mai da kintsin su kansu Allah ka mai da sharrin su ya koma kansu Allah ka hana sharrin su samun dukkan dan musulmi Allah kuma ka mai da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tafarki a tsaya akan sunna a tsaya akan da'a ga Allah a tsaya akan karatu da ilimi da karanta ayoyin alkur'ani da kuma zikirin Allah subhanahu wataala Allah ka tsare dukan wanda ba shi da lafiya ya Allah duk wanda waɗannan mutane suka taɓa shi suka taɓa hankalinsa Allah ka mayar masa hankalinsa Allah ka ɓata inda aka binne kowanne abu da aka binne na tsafe-tsafe Allah ka ruguza shi Allah ka lalata shi Allah ka ba su talaucin tunani da zai hana su iya cutar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah